ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am karatunmu na baya mun kwana karshen aya ta 132 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kowace al'umma Allah baya azabtar da al'ummar ko ya halakar da al'ummar har sai bayan ya aiko da manzanni an yi mata wasi zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha gafilun Allah ce ubangijinka baya haka a azabtar da wani a halakar da wani a halakar da wata alƙarya Allah ce kuma mutanen suna gafale suna rabkane ba su san komai ba Allah ya ce baya haka amma dukkan manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar dukkan annabawa da Allah ya umurta su isar da saƙonnin Allah to nan kuma yanke hanzari ne akan bayin Allah yanke hanzari ne akan bayin Allah wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula Allah ya ce ba mu kasance masu azabtarwa ba masu azabtar da bayi ba Allah ce har sai mun tura da manzo ya je ya isar da wannan sako hakkin Allah ne dole ka bi Allah hakkin Allah ne dole ka kadai ta Allah da bauta hakkin Allah ne in kuma da ka bauta mai ka bauta mai shi kadai idan wannan ya gagara samuwa ba za ka zauna lafiya a duniya ba kuma ba za ka zauna lafiya a lahira idan kuma ka yi bautar kai za ka amfani ribar moromoron da ke cikin wannan bauta Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta 133 Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة الله أكبر إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء الله أكبر كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Allah madaukakin sarki ce wa rabbukal ganiyyu dhurrahama ubangijinka shine mai cikakkiyar wadata kuma mai jinkai ne wannan jumlar kawai ta isa bawa ya samu natsuwa ya gamsu ya samu kwanciyar hankali ko mai gida ne aka ce mai gidanka mai arziki ne kuma mai tausayi ne ai hankalinka zai kwanta ko mai gida ne aka ce mai gidanka mai arziki ne kuma yana da tausayawa hankalinka zai kwanta wallahi duk wanda ya imani da Allah ba shi da wani abu da zai ba shi tsoro in ba Allah ba me yasa saboda ubangijin kai ya fi karfin komai ya fi karfin kowa shi kuma bayan yarda da cin zali a wani ku ya ce wa rabbukal gafuru zurrahama ga yafiya ga gafara ga tausayi aka ce wanda ya siffanta da waɗannan sifofi shine ubangijinka akwai natsuwa ko babu akwai akwai ka sake zuciyarka ubangijinka alganiyu zurrahama mawadaci ne arraziku ne arrazaku ne mutum ne za ka samu sunansa salihu kaga salihi kenan ko amma sai ka same shi bayi da kirki za ka samu mace sunanta salaha amma sai ka same ta fitinanniya shi Allah in an ce mai arziki to akwai arzikin ai yanzu a gida akan samu wani ana ce mai alhaji amma ba shi da ko na karyawa to shi Allah mai arziki ne akwai arzikin kuma yana ba da arzikin mai arziki ne kuma akwai arzikin kuma yana ba da arziki mai tausayi ne akwai tausayin kuma yana tausayawa yanzu akan samu mai arziki amma bayi tausayawa wa rabbukal gani ubangijinka mawadaci ne cewa ubangijinka mawadaci ne sako ne gamimmiya cewa komai yana da shi in an ce mawadaci ne komai yana da shi wa rabbukal gani zurrahama ma'abucin rahama ma'abucin tausayi Allah ya wadata da komai duk tsarin nan da kaga ya tsara mana mube wallahi rahama ta sayi mana haka wallahi rahama ta sayi mana haka duk wannan tsare-tsare kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza a yi kaza wallahi ba shi da riba ko faduwa a ciki tausayi ne kawai jin kai ne irin na Allah wadata ta Allah wadata ce gamimmiya ba ta inda bukata yake shigo mata banda Allah ba wadda ya game wannan sifa in ya wadatu ta wani ku akwai abin da ya rasa ta wani ku in ya wadatu ta wani ku to zaka samu yana da bukata ta wani ku kullum muna maimaita wannan hadisul kudusi hadisin abu dhar annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce Allah ya siffanta kansa da isa da buwaya da kuma nuna ma bayi shi bayi da bukata ka an yi rayuwa a duniya baka nan akwai abin da bai yiwu ba yau an rasa wasu akwai abin da zai tsaya ya ibadi ya ce ya ku bayina kullukun dalun illa man hadaitu dukan ku ba ku da alƙibla abbal anan shine wadda ba shi da shari'a a ciki daidai ne da ma'anan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa waje da ka balan fahada ya ce ma'annabi Allah ya same ka ba ka da shari'a sai ɗora ka akan shirya daidai ne da ma'anan fadin annabi musa kala fa'altuha idan wa ana mina dalilin allah ce kullukum dal duk ba ku da alƙibla ba wadda yake da direction illa man hadaitu sai wadda na dora shi fasta haduni ya ce ku nemi shirya a gona a hadikun in shirya su ku a hannunsa take innaka la tahdi man ahbabta ba wadda ya isa ya shirya su da kai ko ɗanka baka isa ka ɗora shi akan abin da kake so ba sai in ka samu dacin Allah za ka ga hanyar da kake so ya bi shi kuma sai ka ga wata hanya yake so ya bi wadda bai iya shiryas da ɗansa ba ya isa shiryas da wani ya ibadi ya ce ya ku bayina kullukun ja'i dukkan ku manyan wata ne ba wadda ya isa ciyar da kansa illa man at'amtuhu Allah ce sai wanda na ciyas da shi fastat'imuni Allah ce ku nemi ciyarwa ta ut'imkum in ciyas da ku wa huwa yut'imu wa la yut'am duk lomar da ka ga mai gidanka ya sa a bakinsa Allah ce ni na bashi wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah ce ku nemi ciyarwa abuna in ciyar da ku komai yana hannunsa ya ibadi ya ce ya ku bayina kullukum arin dukkanku sai kuna cikin tsiraici illa man ka sautu sai wadda na tubatar da shi fastaksuni aksukum ku nemi tufatarwa na Allah ce ni tufatar da ku kaji abinci a hannunsa yake kaji tufa a hannunsa yake kaji shirya a hannunsa take ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar kuna saba mun dare da rana wa ana akfiru dhunuba jami'a wadda ake ma laifin ne yake tallan gafara da kansa banda Allah wa zai maka wannan ya ibadi ya ce ya ku bayina innakum tukti'una billaili wan nahar kuna sabon Allah dare da rana yace wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina yafe laifi gaba daya fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa jariri na ƙarshe wadda idan mahaifiyarsa ta haife shi ba da a sake haihuwan wani ɗa ba sai tashin alkiyama mutane da aljanu Allah ya ce kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku ku kasance akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku duk duniya tun daga kan annabi Adam har dan da za a haifa na karshe a duniya mutane da aljanu Allah ya ce a dubi waye fi kowa tsoron Allah to a ce kuma duk duniyan tun daga farko har karshe kowa tsoron Allahnsa kamar na wannan ne annabi yakan ce ana akshakum lillahi ana atqakum lillahi wa akshakum la annabi yace na fi ku tsoron Allah na fi ku bin Allah sau da kafa ku kasance akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku ma za da zalika fi mulki shai'a Allah ce ba zai kare ni da a cikin mulki na da komai ba tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya mutane da aljanu duka in an bi Allah sau da kafa yana yi bari na bari Allah ya ce ba zan karu da komai ba maza da zalika fi mulki shaifa ya ce haka ba zai karin a iko na da mulki na da komai ba Allah ya ce ba zan daɗu da komai ba yanzu akwai wanda ya isa ko iyalansa a gida yake su bi shi ko kar su mai biyayya ba zai abu zai cuce shi ba akwai wanda ya isa yanzu ya ce mu zaɓe shi ko kar mu zaɓe shi bare cutar da shi ba Allah ya ce in duk duniya da mu bi shi tun daga farko har ƙarshe Allah ya ce biyayyan ba za ta kare shi ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum kun kasance akan zuciyar mafi fajircin cikinku a ce kowa rashin arzikinsa kamar fir'auna ne Allah ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shai'a Allah ya ce haka ba zai rage a iko na da komai ba Allah ya ce ba zan rabu da komai ba akwai shugaban da ya isa ya ce a mai biyayya ko kar a mai biyayya ba zai rage shi da komai Allah ya ce in tun da aka kafa duniya har ƙarshen duniya mutane da aljanu kowa a dubi wa ya fi rashin arziki a tsakanin bayi kowa ya kasance kamar wannan maras arzikin Allah ya ce ba zai cutar da ni da komai ba wannan sakon abin da ke isar maka shi fa Allah duk abin da kai bai shafe shi kai ta shafa duk abin da za ka yi bin Allah ka yi ko kin bin Allah ka yi wala ka yi da ka kwashe kayanka kai da ka kwashe kayanka Allah ba zai amfana ba Allah ba zai cuta ya ibadi ya ce ya ku bayina innakum lan tablugu durri fatadurruni wa lan tablugu naf'i fatanfa'uni Allah ya ce ya ku bayina ba da ku taba kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni wani mataki ne idan an kai da a iya cutar da kai to matakin da za a cutar da Allah ya ce babu balle a cutar da shi walan tablugu naf'i fatanfa'uni Allah yace kuma ba matakin da ku kai ko amfane ni Allah yace balle ma ku amfane ni abinda za a yi a amfani Allah babu abu abinda za a yi a cutar da Allah babu abun ashe duk cutarwanka zai kare ne a kanka da bayin Allah ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kwamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a wata farfajiya guda duk duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya mutane da aljanu duka a share wani fili a tada duk wanda ya mutu a haɗa kowa fasa a duni Allah ya ce kowa ya tambaye ni bukatarsa fa a abaitu kulla insanin matsalatahu ni kuma na ba ma kowa abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi Allah ya ce ba zai rage abin da nake da shi ba tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya mutane da aljanu kowa Allah ya ce tambayen iya bukatarsa Allah ce duk abin da ya roƙa na bashi Allah ce ba zai rage ba zai tauye abin da yake wajena ba illa kama yankusul miki yadu idza udkila al sai dai in kana ganin allura in an tsoma a teku zai iya rage teku zai rage teku bisa yi ba abinda waɗannan gaɓoɓi suke gaya mana Allah yana gaya maka shi yana da komai bayi bukatar komai ba shi da bukatar komai duk duniya yanzu akwai wadda ya tara mu a taron nan ya ce mana kowa ya gaya mishi abinda yake so zai ba shi ba sai yiwu banda Allah ba wadda zai haka to waɗannan gaɓoɓi saƙon da suke isarwa shine su gaya ma wa rabbukal gani ubangijinka algani abu na farko ka san Allah bayi da bukatar abinka bayi da bukatar abin waninka bayi da bukatar taimakonka bayi da bukatar taimakon waninka kai kuma kana da bukatarsa tun da shi mawadaci ne ta kowace fiska wa in min shay'in illa inda na kaza inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum al wa in min shay'in ai wa ma min shay'in babu wani abu kome in ji Allah illa inda na kaza inuhu face taskar abun tana gumu wannan roba roba da kake gani Allah ce duk taskokin suna gumu manyan firado jiragen sama duk abin da ka gani Allah ce taskar na gumu sai dai mu dauka mu bayar ne Allah ya ce وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ال...
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتكبره وكبره تكبيرا الله يجي وقل الحمد لله lillahi alladhi lam yattakid waladan kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda ba shi da da wa kenan walam ya kullahu sharikun fil mulki kuma ba shi da abokin tarayya wajen gudanar da mulki kiyasa walam ya kullahu sharikun fil mulki gudanar da mulki dukkan sammai da kasai abinda ka sani da abinda baka sani ba abinda ke tudu da abinda ke cikin a cikin a cikin ruwa haihuwa na kifaye da dukkan dangin ababen da suke cikin ruwa na kan tudu tsarin rayuwarsu gudanar da su Allah ba wanda yake taimaka shi shi ke gudanar da ƙasa akwai shugaban ƙasan da zai rike ƙasarsa bayi bukatar minista ko mataimaka akwai gwamnan da zai rike jiha bayi da bukatar komishinoni ko mataimaka dukkan dukkan bayi dukkan bayi dukkan halittu Allah na gudanar da su ba shi da bukatar babu taimakon kowa shi yake gudanar da kansa shi yake gudanar da rayuwarka shi yake gudanar da rayuwar 'ya'yanka shi yake gudanar da rayuwar iyalanka ɗanka mahaifiyarsa ma sai dai taga kawai yanzu wani ya kamata in daina goyonsa yaya yake karuwa ita ma bata sani wannan abun duka yana gudana ba mataimaki walam ya kullahu waliyun mina zulli kuma bayi da wani mataimaki wai don ya kasa ya kawo ɗauki wani majibanci babu babu wadda zai ce shi zai taimaka ma Allah babu ko manzanni da kaga an ce su zo da sakon Allah Allah ya zaɓe su ne don ya ƙara musu daraja ba wai don sakon ba zai isu ba sai ta hannunsu jama'a mun gani Allah ya zaɓe su kuma haka tsarinsa yake ya aika da manzanni haka faulisin yake saboda haka ya ɗora su akan wannan tsarin ba ga mahaifiyar annabi musa ba annabi aka turo ya gaya mata wa auhaina ila ummi musa an ardihi Allah ce mun yi wahayi wa mamar annabi musa muka ce mata ki shayar da danki duk bala'in da ake na kashe yaya da fir'auna yake Allah ce banda danki fa idza kifti alaihi idan kuma kin ji tsoron barazana na fir'auna da jama'a sakin gagara samun kwanciyar hankali fa alqihi fil yammi je ki shirya shi a akwati ki tura shi a cikin ruwa wala ta kafi wala ta hazari Allah ce kar ki ji tsoro kar kuma ki bakin ciki inna raduhu ilayki zamu dawo miki da danki wa ja'iluhu min al-mursalin zamu sanya miki shi a cikin manzanni wani annabi ne zo ga mata in Allah na so sakon ya isa lalle sai da manzo kafin sakon ya isa ran da ya shirya dawo mata da dan yace faradadnahu ila ummi sai muka dawo da shi zuwa ga mamansa kai ta karra ainuha wala tazan don ta samu kwanciyar hankali kar ta shiga bakin ciki wali ta'lama anna wa'adallahi haqqun kuma ta san alƙawarin Allah gaskiya ne dama yace inna raduhu ilayki ina Allah ya mata ilhamin wannan ba abinda wai don ba kai ba zai yiwu ba shi yasa yana daga cikin gangariyan ilimi ka san waye Allah duwannan bugabugan duwannan bugabugan hasada kyashi kaza kaza Allah yana shawara da wani ne idan zai shirya abinda zai shirya don baka so sai fasa shiryawa Allah ya aiko manzanni ne su zan masu bishara su zan masu gargadi kuma haka tsarin yake duk wadda kuma Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo ko annabi tabbas ubangiji ya kusantar da shi Allah ya ce zurrahama kuma ma'abucin rahama ga wadata ga rahama amin yana daga cikin rahamar Allah da dole bawa da ya san Allah ya yi jinjina ma Allah shine addini da Allah ya ce mai addini da Allah ya ce wannan addini da aka shar'anta mana malam idan ka fahimci addini da sirrin da ya sa aka ce ku bauta ma Allah wallahi ba wani tsari ko a gidanka da zai baka sha'awa balle a ƙasa domin wahala ce wahala ce ka dubi duk abin da Allah ya tsara malam wallahi an kai matuƙa wajen ƙure maka aminci kana fita a wannan wallahi duk tsarin da ka shiga wahala da ka shiga inda za a bi shari'ar musulunci doka ne fa a musulunci idan ma'aikaci ya aiki kafin guminsa ya bushe a biya shi don Allah wannan dokan tana da kyau ko ba ta da to ka kalli komai ne ka kalli komai ne duk abin da ka gani a musulunci wallahi sai ka samu shine kadai aminci ana kinsa to wallahi an shiga wahala ana kinsa an shiga wahala Allah ya ce wa makunta tarju an yulka ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulka ilaikal kitabu Allah ya ce baka yi fatar baka yi tsammani wato baka da tsammanin za a saukar maka da wannan littafi daga ubangijinka baka yi tsammanin kai ne manzo ba baka yi tsammanin za a saukar maka da alkur'ani ba kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce to Allah don me ka saukar mishi Allah ya ce illa rahmatan min rabbika tausayi ne kawai da rahama daga ubangiji wannan alkur'ani da yake hannunmu me yasa Allah ya saukar mana da shi Allah ya ce tausayi da jinkai wama kunta tarju an yulka ilaikal kitabu Allah ya ce baka yi fatar baka yi tsammanin za a saukar da wannan littafi gare ka ba Allah me yasa ka saukar ce illa rahmatan min rabbik sai rahama daga ubangijinka a wani go Allah ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un kul Allah yace ka gaya wa al'ummarka bi fadlillahi fadlillahi huwa al-islam fadlullahi huwa al-iman wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-quran fa bi dhalika falyafrahu Allah yace ka gaya musu saboda fallar Allah akan al'ummarka na wannan imani da musulunci da muka musu da rahamar Allah a kansu na alkur'ani da muka basu falyafrahu Allah ya ce su yi farin ciki wa khairun mimma yajma'un Allah ce shine mafi alkhairi akan duk abin da suke tarawa duk abin da zaka mallaka a duniya ko me Allah ya ce addini da alkur'ani yafi alkhairi gare ka rahama ce ta Allah ka bibiyi shari'ar musulunci ka bibiyi shari'ar Allah ka ga tsabar rahamar Allah a cikin tsarin shari'a da Allah ya dora mu akai ka dubi kuma manzon da aka aiko mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka dubi manzon shi da kansa manzon yana cewa wa ana nabiyun rahaba ya ce ni fa annabin jin kai ne annabin da ya zo Allah ya ce mishi wa ma arsalnaka ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin Allah ce sai don jin kai ga talikai baki daya Allah ya ce mishi ba mu aiko ka ba sai don jin kai ya ce ni ba annabin rahama ne akwai inuwa ko ba inuwa akwai inuwa akwai inuwa ya ce shi annabin rahama ne Allah ya ce mana ba mu aiko shi ba sai don rahama ga talikai baki ɗaya har dabbobi zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zan rahama gare su shi yasa lokacin da Allah ya sanar da mu zuwansa yana zuwa albishir ya mana ya ce laƙadi ja'akum rasulun min anfusikum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالرؤوف الرحيم Allah ya ce laƙadi za a kun rasulun Allah ya ce haƙiƙa wani irin manzo ya zo manzo na musamman manzo na daban min anfusikum kuma jinsinku daga cikinku azizun alaihi ba anittum Allah ya ce yana ɗaga mishi hankali duk abin da zai cutar da ku ya sa ku a wahala don Allah mana ko wani shugaba ne ya tabbata daga wajen Allah Allah ya ce wannan shugaban duk abin da zai cutar da ku yana daga mai hankali kun yi sa'a ko ku yi su yahudawa da Allah ya zo siffanta su sai ya ce waddu ma anittum su kuma burinsu duk abin da za ku shiga matsala duk abin da zai cutar da ku Allah ya ce burinsu kenan shi kuma Allah ya ce azizun alaihi ma anittum yana da nauyi yana daga mishi hankali mene Allah ya ce abin da zai sa ku a matsala harisun alaikum ga tsananin kwaɗayin alkairi gare ku bil mu'minina kuma wannan manzo ga duk wani mumini ra'ufur rahim mai tausayawa ne mai jin kai ne gare shi wannan shi ne manzon salawatullahi wa salamuhu alaihi kai daga jin sifan wannan aka ce shi ne annabinku ka san ka sha kwana inda ka yi biyayya ka sha kwana azizun alaihi ma'anitum ko mace ce ka auri wacce take tausayin ka ai kamo azizun alaihi ma anittum duk abin da zai cutar da ku yana daga mai hankali harisun alaikum yana da tsananin kwaɗayin alkhairi gare ku yaga kun cimma alkhairi bil mu'minina ra'ufur rahim kuma mai jin kai da tausayawa ne ga duk wani mumini Allah ya ce mana to wannan manzon shine ya zo muku jama'a mun fahimta a wani ku ya ce mana fabima rahmatin min Allah linta lahum الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah tsabar rahamar Allah ce kawai ta musamman linta lahum Allah ya ce sai ka zama mai tsananin tausasawa ga al'ummarka shi manzonmu shugabanmu annabinmu alƙalinmu malaminmu Allah ya ce yana da tsananin tausasawa wadda aka ce wannan shi ne annabinku wadda bai bi shi ba ai an sha da shi Allah ya ce walau kunta fazzan inda ka san mai mugun hali mai mummunar mu'amala ghalizal kalbi mai busasshiyar zuciya lamfar domin haule Allah ce da an watse daga jiki Allah sai ce mishi fa'afu anhum a dinga musu afuwa wadda ya yi ba daidai ba a mai afuwa wastagfir lahum kuma a dinga nema musu gafara su nemi gafara kai ma ka dinga nema musu gafaran Allah wa shawirkum fil amri kuma ka dinga shawara da su cikin al'amurra kar a ce su ba su da ta cewa fa iza azamta kuma duk abin da ka himmata zaka tinkare shi fatawakkal ala Allah ka dogara da Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali wannan addini da aka aiko wannan manzon rahama ce ko ba rahama alaihi salatu wassalam wani irin shugaba ne wata rana hukunci aka kawo mishi ya zartas da hukunci waɗansu sai suka nemi a canza hukunci ya ce wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan ya ce lau anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yada ya ce wannan hukuncin sata da nayi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa idan fatima ita ce ta yi satar ya ce zan yanke hannunta wannan shugaba an yi sa'a ko ba a yi ba an yi sa'a da suka je kaga shugabanni hanyar shiga jihohinsu baya shigowa a kama waɗannan a tsare su da 'ya'yansu ta jirgin sama suke shiga kuma ta jirgin sama suke fita kuma su suke mulkan wannan wa'annan mutane talakawansu talakawansu waɗannan gwamnoni da shugabanni da ka gani suke mulkan mutane wallahi akwai wadda kuri'ar da talakansa ya bashi shi da iyalansa ba su ba wa kansa ba a haɗa kuri'arsa da na matarsa da na 'ya'yansa wallahi bai kai kuri'ar wani mutumin ƙauye ɗaya da shi da iyalansa ba amma shi wannan za a je gidansa a rubuta mai takarda ko haɗa dubu hamsin hamsin a sati guda shi kuma jihar da yake mulka ta jirgin sama yake shiga ta jirgin sama yake fita ka duba annabi lut lokacin da Allah ya ce ya fita da masu imani sai ce mishi wattabi adbarahum fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli sai ce wattabi adbarahum ka sa waɗanda suka yi imani gaba Allah ya ce ka bi su a baya ba gashi akan tafi irin children's day din nan ba to ba dama headmaster ya bar gun sai ya ga yaransa duk sun koma ba dama a je principal a makaranta yaransa ba su watsi ba shi ya tafiya masu saboda akwai tsallake kwalta shi ne shugabansu in mun bi tsarin musulunci akwai daɗi ko ba daɗi akwai daɗi yau masu mulkin su suke barin masu kaɗa musu kuri'a a ruwa jama'a kuna fahimta sayidina ali ga danga kusar yaki da kansa yake cewa laƙadar aituna yau yawma badarin wa nahnu nalulu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina ali yace na gammu musa habbai ka dubi barada da jarumai yace idan aka danno mu yace sai mu zo bayan manzon Allah mu fake ba umarni yake ba mu kananan sojojin yace ku shiga ba shi ne a gaba sayidina ali ya ce in an tafi yaƙi ya ce in an kawo danna ya ce wallahi a bayan annabi muke fakewa wannan kwamanda ya cancanta ko bai cancanta wadda aka ce shi ne kwamandan haka za ka ji nauyin bin sa yaƙi lakadir aituna sayidina ali ya ce za da ka ganmu wani hannu na lu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna fakewa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wadda aka danno shi sai ya zo bayan annabi ya fake wa huwa aqrabuna ila al-adu yace shi yafi kusa da abokan gaba a duk gayyar mu shine a gaba shugaba kenan yanzu komanda ne guda ɗaya zai dinga ba da umarni a sati sai a kashe mai sojoji guda hamsin yana ofis da AC yana zaune a ofis jama'a mun fahimta? wa kana min ashaddin nasi yawma idin ba'san yace a ranar ba wadda ya kai annabi rike wuta a wannan yakin shine annabin shine mai fatawan shine alkali shine komanda wannan annabi a cikin mu rahama ne ko ba rahama ba rahama ne alaihi salatu wassalam jama'a mun fahimta to wannan shine annabin wannan shine annabin addinin Allah ya tsara mana shi kan rahama ya aiko mana annabin rahama kuma aka sa tsari na rahama tsari na rahama shi sa ibn al-qayyim yake cewa law kashafa Allahu al-ghita'a li 'abdi inda Allah zai yaye yanar da take idon bawa wa ashara lahu kaifa yudabbiru Allahu lahu umura Allah ya nuna mishi yadda yake gudanar da rayuwarsa wato da Allah zai bude ma ka gani yadda kai yake gudanar da rayuwarka idan aka aje naira biliyan ɗaya a ce wannan kuɗi da a kashe akan kula da kai da lafiyarka da jinka da ganinka da jininka da komi ba za su iya a shekara a ce kuɗi da a ajiye da wannan kuɗin za a gudanar da lafiyarka a gudanar da jinka a gudanar da duk abin da yake rayuwarka bai isa ya gudanar da kai ba ya ce inda allah zai buɗe wa bawa bawa ya ga yadda allah yake gudanar da rayuwarsa yanzu in za ka kwanta ka yi bacci na awa uku kai na kwana uku in baccin kake kwari ba za su hau kanka amma in mutuwa kai kana waɗansu aure sai su hau ka san akwai abin da dama in kana rayan allah ne ke hana shi su hau kanka mala'iku ne suke kula da kai mala'iku ne suke kula da kai akwai abubuwan da idan idon ka biyu da ka buge in kana bacci akwai masu kula da shi abin ba zai zo shiga maka hancinka ba ba zai zo shiga maka kunninka ba wa ashara lahu kaifa yudabbiru lahu lahu umura kuma Allah ya bayyanar ma bawa yadda yake gudanar da rayuwar bawan wa kaifa anna Allah aktharu hirsan ala maslahatil abdi min al-abdi bi nafsi ya gani a fili yadda Allah yake kwaɗayin maslahar bawa sama da yadda bawan yake kwaɗayin maslaha makansa duk abin da ka san alkhairi ne a duniya Allah ya fi ka son ka samu wannan abu duk waɗannan ayoyi da hadisai ana gyara ka ne yadda za ka ishi wannan me babban alkhairi da rayuwarka tafi bukata aljanna shi yasa aka fi karkatar da kai kan aljanna saboda shi ne babban rabon idan kaga ana magana akan kasuwanci ana so ne ka ribaci kasuwa mai albarka idan kaga ana maganan aure in kaga ana maganan kaza duk abin da kaga ayoyi nan Allah na so ne ya dora ka akan abin da shi yafi nagarta a nan duniya da kuma lahirarka Allah ya fi ka son maslahar kanka da kanka wa annahu arhamu bihi min ummihi ibn al-qayyim yace bawa ya gani karara Allah ya fi tausayinsa akan mahaifiyarsa yace ladhaba qalbul abdi mahabbatan lillah da zuciyar bawa za ta fashe saboda son Allah saboda ya kai yadda ake bashi kuna ka kalli rayuwarka ka kalli rayuwarka kai yanzu rayuwar da ake a kasar nan in ba don Allah ba kai ai da kasan aikonan da kake kai Allah ne kawai ke gudanar da kai Allah ke gudanar da kai to haka ubangiji ya tsara addinin akan jinkai duk mu'amalar da Allah zai yi da bayinsa za ka samu mu'amala ce ta rahama da jin kai eh annabi sallallahu alaihi yake cewa hadisin abu musa al-ash'ari al-imam al-bukhari da muslim suka fidda hadisi annabi ya ce mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi ba addini ba kenan to annabi a hadisin ya buga mana misalin alakar mu da addini ne wannan addini da aka aiko shi da shi ya zo mana da shi to zai gaya mana misalin addinin don ka gane addinin ribar ka ne ko kuma faduwa ne masalu ma ba asani allahu bihi min alhuda wal ilmi annabi ya ce misalin abinda allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi ka matsali gaifin annabi ya ce misalin addini kamar misalin ruwan sama ne ka kalli gabar farko kamar misalin ruwan sama ne duk abin da ka sani sunansa halitta yana bukatuwa zuwa ga ruwa inda ba mala'iku bane su kifi yana bukatar ruwa tururuwa tana bukatar ruwa tinkiya tana bukatar ruwa
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy to amma idan ka dauke ruwa ka kalli duk abin da zaka kalla yanzu kifi shi bayi da wata maslaha da fetur haka ne ko ba shi da alaka da fetur ta nesa ko ta kusa haka ne ko ba haka ba ka kalli tinkiya duk abin da ka daga a halittu duk wani abu da ka kalle shi duk amfaninsa sai ka samu a halittun akwai wadda wannan abu ba ta shafe shi ba amma ruwa ta shafi komai Allah sai ce to misalin addini kamar ruwan sama ne kun gane misali akwai wadda bayi da bukata ka matsali gaihin kamar ruwan sama ne a saba arba da ya zubo sai ya samu wani sashi na bayan kasa ma'ana ya zuba a wani yanki na bayan kasa fakanat minha ta'ifatun tayyiba wa fi riwaya naqiya da ruwan ya zubo sai aka yi dace sai ya samu waje mai kyau mai albarka qabilatil ma wajen sai ya karbi ruwa fa ambatatil kala'a wal ushbal kasir sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa kun gane misali addini annabi ce kamar ruwan sama ne da ruwan saman ya zubo sai ya zuba a wani lardi wani yanki na bayan ƙasa sai aka dace wannan waje da ruwa ya zuba mai kyau ne wajen da ya je ruwa annabi ya ce sai ga ciyayi sai ga ganyayyaki wakanat minha ajadib annabi yace gefen wannan waje da ya fidda ciyayi da ganyayyaki aka samu waje mai kyau to akwai kuma wani gubushashe wadda in ruwa ya zuba baya shanyewa amsaka tilma wajen kuma sai ya rike ruwa korama kenan ruwan a wajen yana taruwa baya shanyewa nan ga ciyayi ga ganyayyaki gefe kuma ga ƙorama ga ruwa a tare fannafa allahu bihan nas allah sai ya amfanar da mutane da wannan yanki ga ciyayi ga ganyayyaki ga ruwa annabi ya ce fazara'u suka yi shuka wasaƙau suka shayar haka ne ko fasharibu suka sha wasaƙau suka shayar wazara'u suka yi shuke-shuke wannan lardin akwai wanda ba zai rayu abun ba annabi ce misalin addini waje ne da yake da ni'ima yake da albarka ana shuka ana amfani rani da damina akwai wadataccen ruwan sha za ku sha za ku shayar da dabbobinku jama'a kun fahimta? annabi sai ce wa asaba ta'ifatan ukura minha ukura to ruwan kuma sai ya zuba a wani yanki daban yanzu ba nan yankin ba innama hiya qi'anun annabi ya ce amma wannan waje na biyu da ruwan ya zuba busasshen waje ne qi'an jam'i ne na qa fa yadharuha qa'an safsafa kaman kan kwalta kaman fa'a to ruwan sai ya zuba a lardi na biyu wadda yake busasshen waje ne latumsi kuma annabi ya ce wajen baya rike ruwa wala tun bitu kala baya fitar da ciyawa kun gane misali annabi sai ce fadhalika masalu fadhalika masalu ma ma ba'athani Allahu bihi min alhuda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi annabi ya ce shine wannan lardi duk wanda ya zo wajen ya shiga fadama ya shiga ni'ima zai rayu abun zai ci zai sha zai yi shuka zai yi kiwo wanda ya tafi lardi na biyu annabi mutuwa sai da gaske ne ka taba ganin ciyawa ya fito akan kwalta ka taba ganin ruwa ya taru akan kwalta wadda ya je ya ce a fa'a a sahara zai yi rayuwa rayuwarsa za ta yi shi yasa shi dama ilimin addini gaba ɗayansa ilimi ne mai albarka sai dai in ya fada hannun maras albarka shi ilimin addini gaba ɗaya mai albarka ne ba misalin da annabi ban muke nan waɗansu wurare ne biyu nan waje ne mai kyau fa nafa Allahu bi hannas Allah ya amfanar da mutane da gun sun sha sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza yanzu kuma ruwan ya sake zuba a wani lardi na biyu wannan lardi na biyu shi kuma busasshen waje ne annabi ya ce shine misalin addini duk inda kaga ilimin addini ilimi ne mai albarka sai dai in ya fada hannun maras albarka to nan kuma ba zai yi albarka ba nan kuma kaga ba ilimin ne bai da albarka ba mai ilimin ne maras albarka eh annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace man talaba ilma li yubahi bihi ulama duk wanda ya nemi ilimin addini don yayi alfahari wa malamai da shi a wata riwaya liyujariya bihil ulama don ya yi kafaɗa da kafaɗa da malamai da ilimi manufarsa shine duk abin da wani malami zai ce shi ma zai ce zai yi alfahari da abin da yake da shi kasan wani idan ya sha wannan guba hatta jahiltar da mutane shine ma'aunin jahilci kun gane magana shi yana daukan kansa daga kansa duk wanda yake kasa da shi jahili ne inda ya fi ka ilimi to abun shi kai jahili ne zai zai zage ka da jahilci in baka iya karanta alqur'ani yadda ya iya karanta qur'ani zai cika da Allah farfar da shi kun gane idan ya fi ka ilimin addini ko ya fi ka ilimin nahu to shi agun ka kai jahili ne shi ne ma'aunin ilimi a rayuwa duk na ƙasa da shi jahili ne akwai su ko babu annabi ya ce au liyumari ya bihi sufaha ko kuma don ya zo ya dinga musu yana ƙurewa waye da jahili ka yi magana ya jahiltar da kai au yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma ya nemi ilimin ne don ya juyo fiskar mutane wajensa a ce shine in yana karatu ake saurara annabi yace adkalahu Allahu nar annabi yace wannan malami dan wuta ne ashe kenan kaga ba duk neman ilimi ne ake dacewa akwai mai neman ilimin don wani garari na daban to inda ilimin ya sauka nan ne ba shi ilimi kan duk inda kaga ilimin addini mai albarka ne duk inda kaga alkur'ani da sunna albarka yake da shi to annabi ce wannan shine misali na abin da na zo da shi jama'a mun fahimta to kaga idan mutum ya rike addini to kaga kenan ya shiga wannan lardi mai kyau to haka ubangiji ya shar'anta mana addini addini ne fa kawai duk yadda kake son ɗanka sai kaga kuma ana ƙara koya maka yadda za ka kyautata wa ɗanka duk yadda kake son mahaifiyarka sai kaga addini na koya maka yadda za ka kyautata kyautata wa mahaifiyarka in kana son matarka sai kaga ana nuna ma yadda za ka kula da ita in tana son mijinta sai ta ga ana koya mata yadda za ta kula da shi duk abin da ka ga ya maka sai ka samu addini na nuna maka yadda zaka more abu wannan shine addinin musulunci wa rabbukal ganiyyu dhur rahma in yasha yudhibukum Allah yace idan ya ga dama sai tafiyar da ku duk ya kashe ku wa yastaklifa wa yastaklif min ba'dikum ma yasha sai ya maye gurbin ku da waɗanda ya ga dama to akwai wani abu ne da zai faru in ka mutu sai a rufe kasuwan santar bayan sagir wani gobe za a kai mai amaryansa don ka mutu sai a ce to an fasa babin da za a fasa mutanen annabi salihu fakala lakum rasulullahi na katallahi wa suquyaha fakadzabuhu fa aqaruha na qatallahi wa suquyaha fa aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لوكتين ده النبي صالح yaga suna yunkurin kashe raƙumar Allah fakala lahum rasulullah sai manzon Allah annabi salihu ya ce musu na qatallahi raƙumar fata Allah ce ƙasar raƙuma ko ta ciyaman ka kashe ai akwai matsala ya ce musu na katallahi raƙumar fa Allah ne wasu ku ya ku kiyaye ta da mashayarta fa kazzabuhu Allah ce so ƙaryata shi fa aqaruha suka soke ta fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa ubangiji sai yayi dandaka akan su ya markaɗe su ya kuma daidaita azabar akan su karshe sai ya ce wala ya kafu uku baha Allah ya ce kuma bana tsoron me zai biyo baya akwai abin da zai biyo baya wala ya kafu uku baha in duk kasan Allah ya kashe ku Allah ce ni bani tsoron me zai biyo baya ranar zaɓe ne zaka ga jami'an tsaro ta ko ta ina saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya to shi Allah haƙuri dole ya ce in ya sha in ya ga dama yuzhibukum sai ya halakar da ku dukan wa yastaklif min ba'dikum ma yasha ya mai waɗansu daban wa yastaklif min ba'dikum bayan ku ya maye da waɗanda ya ga dama sai ce kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akari kaman yadda ya samar da ku daga zuriyar waɗansu na daban ai da ana rayuwar lokacin da aka kai mahaifiyarka tana amarya kai kana ina an kai ta amarya ko ba kai ta ba kai kana ina baka sani ba Allah ya ce to kamar yadda aka yi bakunan Allah ya ce sai in tafiyar da ku sai in kawo waɗansu kuma komai ya tafi noma amma yi Allah ya ce kama an sha'akun min durriyati ƙaumin akharin Allah ya ce kamar yadda ya samar da ku daga zurriyar waɗansu daban malam bari mu ƙara aya ɗaya to jama'a sai mu kwana ana sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu dora Allah ya muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu